وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمشي من البركة يومنا أكبوة شوال جر منظم الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة جبوا ليال تبيه أول أربعين دبيار وأن يعلم الله إن شاء الله جاكم إن شاء الله wata sai daidai da yau muna sha biyu ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya mun haɗa wannan gari na fedare a wannan masallaci na juma'a mai albarka don gabatar da muhabara a wannan lokaci mai dimbin albarka Allah muke roƙo ya jajar da mu wajen faɗin daidai da aikata daidai da kuma sauraron abin da yake daidai ina roƙon Allah ta'ala dukkanin abin da zan faɗa wanda na faɗa na alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku wannan a mizanin ayyukan sanya mu a mizanin ayyukan baki daya wanda zan faɗa na alkhairi Allah ya ba ku kwanciya yayiwa wanda zan gabatar da tuntuban harshe ko kuskure kada Allah ya bayar ku ikon kiyayewa Allah ta'ala ya latar da mu kamar yadda sanarwa ta gabata abinda za mu tattauna a kai shine muhimmancin tarbiyya a musulunci da kuma muhimmancin girmama malamai da Allah maɗaukakin sarki ya bamu a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shakka wannan lokacin ba zai yiwu a ce duk abin da za mu tattauna mun tattauna a kai ba lokaci ne takaitacce kuma awa ɗaya ne wanda ba lokaci ba ne mai yawa muna ne fata Allah ya ba mu faɗin daidai kalmar tarbiyya kalma ce ta larabci abin da take nufi a larabci shine tsarkakewa da koyarwa da haɓakawa kamar yadda kalman arrabu take nufin alkhaliku walma'abudu walmudabbiru walmutafarrifu wa wa wa har zuwa ƙarshe kalman Allah maɗaukaki tana nufin mene shi ne wanda ya halitta ko shi yasa Allah ya fara da wannan a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون كذا الرب معنى الخالق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والنمنا مكشين كمواني المدبر وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كقرب معنى الإله أي المستحق للعبادة هزوا إن الله تعالى يتعالى shi yasa kalmar farko da Allah ta'ala ya fara bada tarbiyya wajen haɓaka rayuwar ɗan adam da tsarkake masa rayuwa ita ce kalmar iqra bismi rabbika alladhi kun ga ma kalmar rabbu ta zo bai ce iqra bismillahi ba a bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta shi ar-rabbu din shine wanda ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake masa ransa ya hana shi bautan gumaka tun a zamanin jahiliya ya sanya shi mai amana ya sanya shi mai kyautayi ya sanya shi mai taimako ya sanya shi mai kyawawan halaye wanda kowa yana madalla da wani ɗabi'a tashi kenan kalman tarbiyya a larabci tana nufin ai ana nufin arri'aya wal musa'ada wal numu wal intishar duk waɗannan suna ɗauka ma'anan at-tarbiyya an gane wannan ko sannan a wajen wasu malaman suna cewa kalman tarbiyya tana nufin aka ce rabba waladahu tarbiyatan ma'ana yayi wa ɗansa kyakkyawan tarbiyya ana nufin ansha'ahu tanshi'atan ilmiyya ma'ana ya taso da ɗansa da wani irin yanayi na tsari na ilimi, hazzabahu ya tsarkake ɗabi'unsa da halayensa. Ina fata an gane, ma'ana yi rabbi abina'ahu alil fadilati wal akhlaq yana tarbiyyan ‘ya'yansa akan ɗabi'u da halaye na ƙwarai. Kenan kalmar tarbiyya idan mun fahimce ta, ina son fahimce ta ne a wannan ainihin wato bigiyar. Kenan tana nufin karantarwa, tana nufin nusarwa, tana nufin shiryarwa, tana nufin tsarkake ɗabi'u da halaye. To idan mun fahimci wannan gaba ɗaya, sai mu gane cewa ashe gaba ɗaya rayuwar ɗan Adam, Allah ta'ala ya tsara ta ne akan abin da kake wa tarbiyya. Kamar yadda mahaifiyarka za ta haife ka, kana ɗan jariri. Tarbiyyar da aka baka shine kana iya shan nono, kana iya yin kaza, kana iya yin bacci. In za ka ci abinci ba cewa kake yi, zan ci abinci ba sai ka tsanjara ihu ta gane eh wow wannan yana buƙatar abinci ina fata mun gane wannan to da haka zaka fara tashi tun kana iya cewa baba ana cewa baba kana faɗa mama kana faɗa ka fara iya magana ka fara iya karatu ka fara iya zama rarrafe ka zo ka fara tafiya duk wani ana ce mai tarbiyya an gane wannan to dan adam yana da bukatun tarbiyya a rayuwarsa fiye da komai don haka akwai tarbiyya imaniya akwai tarbiyya sulukiyya akwai tarbiyya akhlaqiyya dukkan waɗannan abubuwan guda uku dole sai ɗan adam ya same su a rayuwarsa ne ke cika mutum ina fata an gane wannan bari mu fara magana akan da farko idan ka ce tarbiyya imaniya shine a tarbiyyanci ɗan adam rayuwarsa akan imani da Allah cewa shi kaɗai ne wanda ya cancanci abauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa a wani mai ba yace tarbiyyar da Allah ya fara wa Annabi Muhammad iqra bismi rabbikal ladhi khalaq daga ya ka halici ɗan adam nan khalaqal insana min alaqa gudan jini iqra wa rabbukal akram kaji wa rabbukal akram ubangiji ka shine mafi karanci allazi allama bil qalam wanda ya koyar da dan adam amfanin alqalam kuma allama al insana ma lam ya'lam ana gama wannan wahayi manzo Allah ya ruga da gudu ya ji gida yake cewa mata shi yana ji wa kansa tsoro ila ko wani ya zo zai ga bayansa ne ko wani abu tace aje wajen warqa ibn nawfal bayan sun je sun dawo bayan sun kai mu asalin tarihin ne ba shi ne mahalli shahidin ba sun dawo ya zo gida hankalin shi ya kwanta yanzu an faɗa mishi cewa yanzu zai zama manzo kuma waraka ya ce mishi ina ma da ina nan a raye a lokacin da mutanen ka za su kore ka a garin nan shi kai a wa mukhrijiyahu yanzu ni din za a kore ni a garin nan kace kwarai da gaske ba wanda zai zo da al'umma irin abin da ka zo da shi face sai an cutar da shi an kore shi sai ya dawo gida cikin damuwa ya zo ya kwanta illiba da mayafi sai ga malaika ya ƙara dawowa ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ya kai mai liba da mayafi ta cike gargadi sai aka ce wa rabbaka kaga bismi rabbika wa rabbaka fakabbir ubangijinka mahaliccinka abin bautanka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafinka ka tsarkake su war rujuza fahjur gumaka ka nisance su wala tamnun tastakfir kada kai kyauta kana mai neman aima ƙari akan abin da ka bada a biya ka wa li rabbika fasbir game da ubangiji ka kuma kai hakuri wajen bauta to kaga anan ana dai manzo Allah tarbiyya ne an ba shi sakon amma shi ma bai san ya zai isar ba kun gane karatu sai aka fara gabi to qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر نم يجي ومن الله تربية تقول رأي شو أتم وانا تربية عند أكي باشي أكو أبو وانا نقول أكو لمكا فلا نفرقو أكو تربية إيمانية شيئا ما كتشي وربك فكبر كاقا أنا مقالا أبنجدين كي كي إيماني لألا كينا نفرقو سنة أخلاقية أكفا جارة بيؤنسى لهالا ينسى aka ce mishi wa thiyabaka ai dabi'a ce ko tsafta ne ciki dabi'a ce kuma dabi'a ce wacce take zuciya jama'a ba a jiki tsafta yake ba a zuciya yake shi yasa mutum mai tsafta ko ba shi da kaya sabo ba za ka je gidan shi gare shi ba duk inda ya ga wani abu muna zai cika masallaci wani mai tsafta na shi ba cika ya aka bari gizo-gizo ya kama wurin nan sai da kudin ya kai fara sharewa duk sauran mutane suna ganin to ai gizo-gizo ko me a ciki ku gani ashe tarbiyya ne hatta shi tsafta aka ce wasu ya baka faɓahir wasu malamin suka ce kalmar wasu ya baka ana nufin zuciya zuciyarka ka tsarkake ta na fata an gani wani yana da ma'akari ma'ana na fassara mai kyau da malami suka yi wannan waje an gani sai ka cin shi kuma rujuza fahim gumaka ka nisance su kaga nan ana koya mishi dabi'u da halaye ne waɗanda idan ya yi su duk wanda ya zo ya kalle shi ya san abin da wannan ya zo shi alkhairi to haka ɗan adam ake so ya rayu ke sa mutumin da ya rasa ilimi ya rasa ɗabi'u na ƙwarai ya rasa alkhairi mai yawa a rayuwar shi kusan wannan ma kashe mata ce ne sau tarbiyya ita ce mutum ya rayu akan tsari na imani tarbiyya imaniya kenan shi yasa Allah ta'ala yake magana akan dogaro ga Allah yake magana akan me tsaftace ibada ga Allah ikhlasi wajen bauta yake magana akan imani da Allah da littafai da manzanni imani da gaibi alladhina yu'minuna bil ghaib kaga tarbiyya ta imani yanzu kowannen mu nan ya yadda ana mutuwa tabbas kuma akwai ta ko babu wa ya taba ganin ta wani taɓa gani amana mutuwa yi mun imani akwai ne sannan mun imani akwai azaban kabari ai wannan duk tarbiyya ce ake maka ta imani ka imani da Allah ka imani da kaza ka imani da kaza duk tarbiyya ce to fa ala hada idan muka zo maganar tarbiyya asali muna maganar dole ne dan adam ya bi tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya shirya masa na rayuwa gaba ɗaya tun daga farkon rayuwar shi ba ƙarami ba yaro shi yasa ba a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wahayin basiri shekara 40 ko ba ka bane lokacin aka bashi mene wahayi sai da jikin sa ya kai karfin da zai iya daukan wannan wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai aka bashi wannan alqur'ani aka bashi wahayi saboda yana da nauyi yana da karfi in an ba shi shekarun da ba su kai wannan ba yanayin ƙarfin jikinsa ba zai iya ɗauka saboda alƙur'ani ba kaman kowane irin zance bane Allah mun gane wannan to ku duba yadda manzon Allah ya fare wa ya fara kira matarsa Khadija ta musulunta imani sai je wajen abokinsa abubakar siddiq Allah ya kara mishi yadda ya ce kaji kaji kaji abin da Allah ya aiko da shi ce haka ne ya ce ina imani ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kafin yamma sai ga abubakar ya je ya zo da su usman ya zo su talha ya zo da suwa ne har ya je ya musu wa'azi sun musulunta sun zo zuwa ga manzon Allah kaga asha ka ake wani lokaci ba sai an yi karatu mai yawa aikin da'awa ba ita ma da'awar tarbiyya ce sai an koya maka yadda zaka yi da an koya maka yadda zaka yi baka cewa sai ka zama malamin da kafi kowa ilimi a garin ka ka fara kira zuwa ga Allah wannan kuskure ne mun gane wannan Allah ka shirye da mu to idan muka dubi yanayin sai mu gane cewa sahabban manzon Allah sun samu tarbiyya daga wajen wane ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga tarbiyyantar su kada ku yi kaza kada ku yi kaza aka zo tarbiyya aka ce to suna ana kaza ana kaza ana kaza ka ce ba rana guda za a ci addini wannan ba amma dai abu na farko kawai ba ma maganan sallah ba maganan azumi ba maganan hajji ba maganan zakka ba maganan komai قولوا لا إله إلا الله تفلحوا kawai ku ce la ilaha illallah sai ku rabota haka manzon Allah ya dinga yawo yana kiran mutane zuwa ga wanda awar haka ce ma kai ana ganin ma ku shi aka ce kai tsafi aka ce kai mawaki ne aka ce kai wani ne ma yake zai ba shifta wannan ba gaskiya bane dan zancen an ji akwai fasaha a ciki amma dai wani ne yake zuwa ke masa shifta aka dinga faɗin ne maganganu iri iri amma manzon Allah ya zubar bai zubar ba ashe tarbiyya ta imani tana nuna maka cewa kayi kokarin dawwama akan wannan tsarin na addini duk wahalar da ke ciki wahalar iyaka ta duniya ran da zaka mutu sai ya ce maka innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دوانا أنا مقشارا فيني لما دا أبني شاب كلمة تربية مقانا ما أنتا شيري قوكارم سنيا وطن أدم ونطاري نرايوا واندزيز رايو أكي رايوا ميتو وطن أدم بزين يكمي رايوا دوكابا قرآني كما شيري دوكامو sunar manzo Allah su ne mai dokokinmu dole a kansu ya kamata mu gina rayuwarmu a kai to tun da Allah ya ba mu wani tarbiyya ta imani ya nuna mana da aka suka da littafin nan to sai mu dawo kuma zuwa ga kawunan da ni da kai da su da kowa sai ya dubi zuwa ga wani irin nauyi ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura masa wanda aka fi so ya fara samun tarbiyya shine wanda zai ba da tarbiyya mun gane wannan idan ka wayi gari wanda zai ba da tarbiyyan ya lalace to waɗanda za a tarbiyyan ta yaya yau masu hikima suna cewa idza kana rabbul baiti bi dufi dariban fa shibatu ahlul baiti kulluhum raqas idan aka wayi gari mai gida ya dauko bangaya ta bugu yo ai mutanen gidan sai kamar ta fara ko kuwa eh saboda ai ya zo da wani abu sabo to su waye za su taimaka masa wajen haɓaka wannan kidan masu yin rawa mutanen gidan to shi yasa abu na farko shine neman ilimi yadda ka fara koyar da annabi Muhammad shi fa ilimin nan baka da shi fa akwai matsala wallahi malam in ba ilimi akwai matsala sai dai ku yi hakuri mukan faɗi wannan magana mu ƙara nanatawa al'umman mu al'umma ce da ba ta son karatu ba ta ƙaunar karatu ba kowa kawai so yake ya ja gaya abin da ya ga dama ya faɗi son ran shi kuma dole a bi shi to ka ko sun babu yadda za a bi ka alhali kai ba kai abin da za a bi ka ba kuma ba ka da abin da za a bi ka abu na farko tarbiyyar da aka fara yi wa wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce ne ilimi iqra bismi rabbika alladhi khalaqa kuma da littafin Allah kenan ashe dole wajibi akan mu kowannen mu nan ya fara koyon karatun littafin Allah malam babu wani wanda ya wuce koyon ilimi a nan dan ban ga wani wanda yake a shishima ba wanda za shi an kawo shi yana yana yana yana yana yana yana motsi haka kamar nan zai fita ko Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya jikansa yana kokarin yin bayani dangane da muhimmancin ilimi a rayuwar dan adam yana cewa ilimi fa yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam fiye da yadda ɗan adam ke da buƙatun ci da sha. Za ku jire Idan za ka shiga gida, kana buƙatar me? Ilimi. In za ka ci, in za ka sha, in za ka yi bacci, in za ka yi aure, in za ka yi ba haya. Shi ya sa yau da ke cewa, "O, wannan mutumin naku, hakkin kara'a sai ya koya muku ya hadda yadda ake kewayawa bayan sai ya koya muku a shi tarbiyya ce sai wuce zo jan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ayyul a'mali afdal ko ahabbu ila Allah in ya kalle shi sai ce mishi as-salatu ala waqtiha wa bil walidai wa kaza wa sai ya samu abubuwa in wani daban ya zo ya kalle da yin sai ya ce mishi sai ce mishi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaza ka sai manzo Allah ya faɗa shi abin daban me yasa kowane yanayi akwai irin abin da ake faɗa kaga tarbiyya ta kawo wannan wannan ilimin da Allah ta'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai zama ya samu wannan takobashin daga wurin Allah to haka nan mu ma abin da yasa dan adam ke da bukatar ilimi duk tarbiyyar duniya nan ta ta'allaka mai ilimi misali yanzu a cikin qur'ani mai girma Allah yana takira wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wala wa qul lahumā dan ana tambaye ku yanzu wannan bai taɓa zuwa makaranta ba zai yi ya iya makiya shi biyayya wanda bai taɓa jin wannan karatun ba zai yi kawai saboda kawai ya taso ɗan adam ya ce baba ya kamata in dinga ma kaza in dinga ma kaza in ji tausayinka ba kowa ba ne shi ta hanyar tura ba su da hankali waɗanda ke koyar tura ku ji wannan kuma ba ku da hankali yanzu yanzu misali yadda babancin yake a zaune da mutanen kirki don bayan Allah ‘yan datta da ta hannu idan ka ga wannan shekarun sai dai to baba gaskiya mu gaskiya ka ishe mu abinda za mu yi kawai yanzu sai a je sai ya je gidan gidan na kasassu sai je kawo ma ɗaki a can yana biyan kuɗin haya da kuɗin abincinka da safe za a kawo ka breakfast da rana a kawo ka abinci ya ma ka a kawo maka abinci kenan zai zai maka rayuwa in ya banka ya tafi kuma sai ni shekara goma wata ne da aka ce ai baban ka sai ce shit oh shit man shikenan an gama to kare ya tarbiya ba tarbiya ba mun gane karatu yawa to amma tun tarbiya ce Allah ke badawa to sai ya fara mana bayani tarbiyyar da ya ba banu Isra'il وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تربية جلسة إيمان سكتنا يا عند مكالوكي القوري ذكرن بنو إسرائيل muka ce musu kaf ku bauta kuwa sai Allah iyaye ku yi musu da'a ku musu biyayya makusanta ku soke haƙƙinsu marayu ku ba su talakawa ku agaza musu sannan ku dinga faɗa wa mutane magana mai kyau an gane wannan shi ne ƙululin nafi husna ku gaya mutane magana mai daɗi kuwa ƙululin nafi hasanan a kira imamu kitai duk waɗannan tarbiyya ya imani Allah ta'ala ke bai wa mutane cewa ku imani da Allah ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shi yasa kuke ganin yaron da ya tashi a layi ko a gari ba shi da mafari to baya fita daga cikin ɗayan mutane guda biyar ko dai ya zama sakare soko shashasha su ko ya zai muku alaƙaƙai ko dai ya zama ɓarawo ko dai ya zama mazinaci ko dai ya zama kaza da kaza da kaza munanan sunaye raka da ana kira shi ba mai ce mishi yi ba mai ce mishi bari ko kuma a'a ana yin kokarin amma kawai Allah ya halicce shi da wata irin mummunar ɗabi'ar taurin kai za a gaya mishi ya ji ya saba in ka ma kana faɗa zai ji ce na gode ba na gode ba amma da ya tashi daga sai ya ab ba kaman ba da zai ga mishi wa'azi da ce mishi kaza ba ba zai ji ba shi yasa ake samu umma su rayu akan yanayin tarbiyya tarbiyya umarni na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani mai girma kamar da karanta ne misali wasu tarbiyya aka ba dan adam game da ubangijinsa la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fa taq'ud madmuman makhdula haka ne kada ka sanya wa Allah wani abin bauta sai ka wayi gari ka koma ka zama abin zargi kuma taɓaɓɓe wanda bai da mataimaki sai Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu ubangiji ka hukunci kada ka bauta wa kowa sai wa wa bil walidaini ihsana iyaye sai ki ku ciwo da tamu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilihuma ko aw kilahuma ko su biyun za su kai matuƙar tsufa fala taqul lahumu uffin kada ka ce da su uff irin a maka magana wani lokaci kaza irin kunkunin nan ba la ta kulla kuma uff wa la tanhahuma ka kuma kai musu tsawa za ka faɗi ma mahaifinka magana baba kaza kaza da su ku ko kuwa ayan shi ake ina yi ba sai kai sharan fage ya aiki alhamdulillah to dama ina so in dama in zo maka magana kan kaza a to wannan fatan amma daga dai baba kaza da kaza sai ce ka wannan na an ya lafiya kuwa ko kuwa me ya faru bai tarbiya kun gane wancan ba fadan bawan baya tarbiyan ba zai yi wa shi ma din bara jin magana ne kun san mutane iri iri ina fata an gane Allah ka shiryar da mu bayan an gama wannan tarbiyyan an ce maka iyaye ka mutu aka ji waqfid lahum janaha dhulli kalilbi su da fukafukai na tausayi da jin kai wa qur rabbi yarhamhuma kama rabbayani saghira ka ce ya ubangiji ka ji kansu ka yafe musu kamar yadda suka raine kun ji kalmar tarbiyya ta zo kama rabbayani saghira tarbiyya ba kai ba baba zan ci biskit akwai biskit sai baka baba zan ci biskit ba kudin biskit kai hakuri yaro ta dan gaura mishi mai yana baka shi ma'ana ba kullum ake samu waje to goben ya dace baba biskit in ka ce babu sai biya shi to shike kurgus amma ba ka da kace to bari in ci bashi jibi duka ce wani siya mishi gata je ka wajen wani siya maka citta ka ƙara cin bashi yanzu ka nuna mishi cewa kullum akwai kuma in ya nema dole sai amma dole ka kara a karshe tarbiyya Allah ya samu daga da karatu to shi a tarbiyyar iyayen kun gane za ka je masallaci ka so yaranka a gaba a zo yanzu masallaci a yi sallah tare a yi kaza kai da kanka a gida malamai suka ce tarbiyyar farko da zaka fara baiwa ɗanka shi ne tarbiyyar imani ya saba jin kalmar shahada a bakinka abu na farko na biyu ya zo kuma sannan ya zama ka fara koya mishi wani abu na littafin Allah ya zama kai ne mabuɗin farko duk jahilcinka samu wata addu'a ko wani abu koya mara ya fara jin mahaifin shi ne zai fara ɗora mishi wani abu na karatu kafin ya je wajen wani ya sani mun gane wannan to kaga wannan ya nuna cewa ka fara ne ka fara tarbiyya ka fara tahammuli tarbiyya kuma tarbiyyar nan ba ta taɓa samuwa sai an dage nauyi ne fa Allah ta'ala ya ɗora mana jama'a kuma wallahi sai Allah ya tambaye ma kowane tarbiyya to abu na farko ya ku yan uwa kai kanka ka fara samarwa kanka tarbiyya ta wace hanya ta hanyar neman ilimi na farko kenan abu na biyu ana samun tarbiyya ta hanyar lura da yanayin yadda iyaye suke gudanar da rayuwarsu iyayenmu kowane uba yana da tsarin tarbiyyarsa a gidansa akwai karatun da babu shi a littafi yana wurin iyaye ne a aikace ake koyi shi ka iya wannan abu na gaba daga cikin abin da ya kamata ka gina kanka akan shi shine ka gina kanka akan koyon ɗabi'u na gari ka zama na kirki amma fa dole sai da mene sai da ilimi magabata na kwari zaka tanda akwai munguma da yawa waɗanda malamai ke wallafawa game da muhimmancin neman ilimi kamar albiri a ta'iyarsa yana magana akan muhimmancin neman ilimi amma sai yake ma ɗansa wa'azi saboda ya san shine matakin farko na me da tarbiyya yana cewa tafuttu fu'adaka al-ayyam fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manun du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhib tuhibbu 'irsan zata khidrin abatta talaqaha al-aqyas batta تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فيك تمشي أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت إيش لك أنا أبو بكر إنا كرنك إنا ما لذاك أمسام إنا كرنك زوال منيني ila ilmin zuwa ga neman ilmi yace ila ma fi hazzuka law aqalta zuwa ga abinda a cikin sa ne samun babbar rabin rayuwarka yake da kana da hankali zuwa ga me yace ila ilmin zuwa ga neman ilmi takunu bihi imaman da ilimi ne kake zama jagora muta'an in nahaita wa in amarta dole ai maka biyayya in kai umarni kace ayi ko a ko ka hana dole a biya ilimi ke sa wannan dan yau in ba darajar ilimi ba babu yadda za ni in zuwa na zo na muku bayani haka ne ba daraja ta ba darajar ilimin ilimin aka girmama haka ce ni dan kucicilin nan da mai karancin shekaru tunani in zo zo na a gaban ku yi bayani amma wallahi in ba da ilimi wa ma zai kalle ai bai ta kallo ba ai mun gane wannan to wannan ilimin jama'a idan mutum ya same shi ya ce wa mishi wa yajidu ma bi ainika min rishaha ilimi shine wanda zai yaye maka abin da ke kan idanka na me na yana sannan wa yahdika sabila idza dhalalta shi zai shiryar da kai zuwa ga hanya in ka bata ilimi zai nuna maka ga hanyar da ya kamata aika ina fata an gane a ƙarshe yake nuna mishi cewa ka lura fa hatta rayuwa da dan adam zai samu waɗanne ababe suka fi daraja a rayuwar dan adam banda ilimi waɗanne ababe suka fi daraja a rayuwar dan adam kuɗi dukiya ke sai ne mulki a gani waɗannan abubuwan guda biyu sai ilimin su ne matakan da kuka a rayuwa in Allah ya ba mutum ɗaya daga cikin abubuwan nan guda mutum ya ɗauka to amma idan ka duba ɗaukakar gaba ɗaya ta mai ilimi ta fita kowa saboda shi Allah ta'ala shi ya rufa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات كغبا درجة درجات Allah yana ɗaukaka darajar wasu daga cikin ku kuma fi imani amma sai Allah ya ce amma wanda aka bai wa ilimi an fifita su da darajoji ba daraja ɗaya ba can sai ke ce mishi ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan cewa ai ka sanya kuɗi ko tarin dukiya ya zama sama da ilimi ne saboda jahilci yace la'amruka na rantsi da Allah fil qadiyyati ma adalta a wannan hukuncin da kai baka adalci ba yace wa bainahuma bi nafsi al-wahyi bawl bi nafsin al-qur'ani akwai bambanci mai yawa tsakanin dukiya da ilimi sai ce maka amma ta ta'alamuhu idza qaha qara'ta in ka karanta suratul qaha zaka san wannan me Allah ya ce manzo Allah wa qur rabbi zidni wa qur rabbi zidni malan jahan sharafan da وقل رب زدني علما amma ƙarshen suran ai Allah ya maka bayani game da ɗaukakan da Allah bai wuzo Allah ba abin duniya bane yace shi wala ta muddanna ainaika a tarbiya ce kun ke magana kai tarbiya Allah ke bai manzo Allah shi wala ta muddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya linafsinahum fihi kada ma ka kai idaninka zuwa ga abin da muka azurta su da shi na rayuwar duniya kyalin rayuwar duniya Allah ta li naftinahum fi dan mu jarrabe su a cikin wannan abin sai Allah ya ce Annabi Muhammad wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka ana fin wahayin da Allah ya baka na ilimi khairun wa abqa shine yafi alkhairi kuma shine yafi ruwa ai kowanne ya gidajen manzala nawa ne ba umarsa guda dubu nawa ne yana sai bai bayar shi ne yace ma yakunu li minkum min shay ba zai taba yiwa a ce ni ina mallakar wani abu ba illa qultu bihi hakaza wa hakaza wa haka ake sai na yi haka na raba na ba wani na ba wani na ba wani na ba wani bai kwaya da komai sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana tarbiyyantar da mu cewa dukiyar ba koyi bace yayin da ka dauka ka bada ta dukiya in ka dauka ka boye ko ta zama musiba ko inal insana khuliqa halu'an me halu'an eh matsoro ko ba marwaci matsoro kasan akwai matakan ruwa matakai ne ko akwai marwaci akwai mammako akwai matsulu ko a larabci akwai bambanci akwai albakhilu ko akwai me Qur'ani kuma ya bayyana mana akwai alqaturu ko ba ka bane eh akwai wanda yake shi matsulu ne akwai wanda yake marwaci ne akwai mammako shi mammako shi ne matakin ƙarshe na ruwa mala shi ya tara bai ci ba kuma bai bar wani ya ci ba kai Allah ka tsare mu akwai matsolo shi kuma kullum nema yake ya tara hada mutane sai da ɗan tsifara musu kaɗan a ya ka ba mutane suka wadata ai za su yi bore aka ba mutane suka cika samun wadata ai sai su ci gaba ba su ɗaɗɗiyya ba ko matan shi ne za a dafa abinci yana da har za a dafa mudu goma a gidan saboda yawan iyali ya ce mudu hudu za a dafa a wani wajen goma ce a tashi da haƙuri ga abinci a cikin risto in ya tashi je kasuwa ya siyar sai ya nemi wuri sai ya binne kuɗin kuma kuɗin kuɗin su lalace Allah ne tuna kowa a siri ai Allah ya ba kowa ba Allah ta yi kullau antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi kace da mutane inda ku ce mallakar taskokin rahmar ubangiji na idan da haka ta faru la amsaktu da kun rike arziki ku hana khashyatan infaqi wai in kun ce zai kare Allah ce wa kana al-insanu qatura dan Allah ya kasance matsolo dan Allah marwaci to ruwan komai ana yi ana ruwan ilimi ana ruwan tarbiyya ana ruwan komai abubuwa iri daban-daban Allah ya shiryar da mu zaka ya ku yan uwa mu sani cewa tarbiyya wata aba ce mai muhimmanci a rayuwa nan na mana magana dole mu mu samu tarbiyya ta imani dole mu samu tarbiyya ta ɗabi'u da halaye dole mu samu tarbiyya sulukiyya ita shine ta hanyar gudanar da rayuwar mu a bisa tsari musulunci bai yadda ba saboda kana da kuɗi wai kai mai kyauta ka kwashe duk abin da kake da shi ka bayar kai ka zauna zero a wannan baka da suluk baka da tsari a ɗiba ka bayar din amma rage wani abu kada ku ba kai baka da komi ka zama abin tausayi Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a damfar da wuyoyin kada ma kada kai ruwa wala tabsuquha kullal basti in zaka bada ko kada ka bada duka sai ce fataqa'u la maluman mahsura sai a waye gari ka koma ka zama abin da jiwa da bi da komai ba a haka eh shine Allah yake maganar cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika shi baya ruwa a gidan shi ba kuma ya badawa ai fataka a'a tsakatsaki ne har a gidanka za a ci abinci aka ci abinci aka bashi yara suka suka bashi da ta'a a fashi a zuba shi a kwano a bashi wani ya dauka zaka ba albajiri a'a da da safiya na yi kaji sun fito suka yi baka watsa sai suna bi suna tafi suna ci inda an bashi ya rube ya lalace an kai bola an kai waye kan dabbar jijjin ta ci ma abin ya lalace ya ya ya rube kaga shi wannan tarbiyya ce ita ma mun gane wannan to wannan kenan bayan kai ka zama nagari ka samu wannan tarbiyyar to kuma yaya yaya su ne mafi girman ni'imar da Allah ta laiwa da abubuwan nan guda biyu babu abin da ana cikin kafa da suka musu المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا يا da dukiya su ne kawar rayuwar duk tarin dukiyar kan baka da matsalar akai duk tarin ƴaƴanka baka da kodiji matsala ce dan yana daga cikin musibar rayuwa a jarrabe ka da yawan ƴaƴa da yawan iyali baka da kodiji wannan fitnatul mahaya kenan Allah Allah ta cin da mana shi yasa manzo Allah yake addu'a daga cikin tarbiyyar da ya bamu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daras ash-shaqa wa su'i al-qada wa suma'i al-a'da' Manzo Allah ke cewa Allah ina neman tsarinka min jihadil bala daga dukkanin wata musibar da za ta same ni mai gajiyarwa. Wa zaraki shaqa da tsintan kaina a cikin yanayi na tabewa. Wa su'il qada da mummunan kaddara. Wa shamatil a'da da dariyar abokan Allah. A baka yayan ma da kai ana ku dariya, ni sai mai shi ne aya. Aje suna ta wahala ai mun ce mishi ta kai jaje na yayin yaki. sai mu hana shi ka da an ji ɗanka ya zaki alhamdulillah ya jama'a ku zuwa da yana yara ko a jikin ka saboda ne wani wani shi yana muna ɗansa to ai nauyi ya rabu nauyi ya rabu Allah ka tsaye mana imani wallahi malam yanayi na rayuwa yana kai da haka mun gane wannan ko a jarrabe ka da wata fitilan mata malam ta ɗaga maka hankali ta caza maka kai ko wani ɗan ɗama ne ya zama kamar wani musulmin ƙwaro da ya fi gida kan tsatsi la ila ila shi kenan ya fita hmm sai ka ajiye zuciya a yi ne guda an kaji ba a kawo ƙara ka ce alhamdulillah yau ta wuce dai ba a kawo ba sai mu jira na gobe eh to dole wannan kenan ya'yan nan jama'a tun kafin samun sai kamata mu tarbiyya ba tarbiyya za ka yanka aka ce in ka tashi auren ka zaɓo musu mata ta ƙware uwa ta ƙware uwa ta gari kaka je in za ka yi aure ka duba dangi ka duba jini ka duba asali yara samari a daina gaggawa ana kallon farin fuska farin fuska baƙar zuciya matsala farin zuciya baƙar fuska lahiya eh sai ka zo ana labai ka ce ai mata ta tafi kowace mace kirki a duniya ma sai ta Allah ta jiga jiga amma malam ji da kai take tana alkinta ka ta alkinta kayan ka ta taimake ka wajen bin Allah ta taimake ka wajen tarbin ƴaƴa ta taimake ita ce mace to an tashi sai ka amma an ka sani wani ya shahara da ashar a gari wani ya shahara da shan taba wani ya shahara da tsafi wani ya shahara da bid'a kace ai yasa zaka aura a to ina ruwan da da mahaifi ai ba ruwan da da mahaifi ƙarya ne yana yi kuma gabata ya cewa ikhtarru lin ufiku ku roƙa wa maniyin ku ne ku za'a wa maniyin ku inda zai zauna fa inna al-irqa dassasun domin jijiya tana yin naso idan ana samun iyaye da kakanni masu matsaloli ko wasu matsiyata nake matsiyata ba nufin talakawa ba eh ina nufin matsiyacin duniya ma ne ‘yan duniya waɗanda ba Allah a gabansu, masu fitinin nuwa, wallahi ma na ka za ga ɗaya bayan ɗaya kana haifar ya fi Ga sai yana haifar lafiya lafiya suna jariri, wani tun yana jariri ma na zai dinga ba ku wahala. Sai dare ya tsada an mugunta yaran ta tashi malam, ya ta tsada ihu malam, ba komai. Kawai hana ku bacci ga tun daga nan ta samu matsala. Sai a ce ɗaya. In ya taso uwan ta gasa ta shi gasa ta. ba a samu to ka zaɓa wa ɗanka wata mai abu na biyu shine bakin iyawanka bayan ka zaɓi uwa ta gari sannan kafin a ɗauki cikin kuma ka mai tarbiyya ka hana shaidanin aljani tarayya da kawai saduwa da iyalinka don shi Allah zai suna yin wannan za ka sadu iyalinka sai zai shiga jikinka za ku kwanta da matarka sai ku sadu tare za ka fitar da mani shi ma sai zuba na shi sai ku tarayya sai ga anya wannan yaron mutum ne wannan fa shaidani ana san ku ba san to wallahi wannan shaidani ana san shaidani mutum duk yadda kai ya juya ya zama na gari wallahi zai zama saboda wajen kwanciya an samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya aure ya zo kwanciya da iyalinsa to kullum ya ringa cewa Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisanta shaytan gabar mu wa jannibi shaytana ma razaqtana ka nisanta shaytan daga abin da mu haifa da kace kai sai ga haka zo nan sai zo da gudu ina tsara abin da ka faɗa mishi amma ni kai sai je to kai baba ba hankali ba sa'a dai sa'a dai ko ba samu ya riga ya shawo yayi man kasala akan samu ƴaƴan da ke lakaɗawa iyayen su duka ko ba samu to wannan din matsalar uwa ce za mu sai na Umar radiyallahu anhu an kawo wani yaro wajen sa aka kawo ƙara cewa ai yaron nan ya saba mahaifin mahaifin ya kawo ƙara kuma yace zo nan a je kira yaron aka kira shi take to kai yaro ya ne me yasa kake sa mahaifinka sai ce a ya amir al-mu'minin ubana shi ya fara saba mun kafin saba mishi yace haba yaro ya akai ba muna bari sha yace na farko dai da ya tashi zaben uwata wata baiwan majusawa masu bautan wuta ya je auro a matsayin uwa na farko ce na biyu da tashi samun suna sai ya samun suna ju'ul wani fitinnan kwaro irin kamar ka ce wani kuda mai musifan nashin tsaya wannan kenan kaga akwai rashin gizo shiga shi ke yace na uku bai taba karantar da ni ko da harafin ɗaya daga cikin littafin Allah ba sai na mare kallon ya ce to to to to to tashi wani waje ashe kai ka fara saba wa ɗanka kafin ya saba ma sai da ya ƙara sai na umar cewa ya ce ya amir mu'minin wannan ya yi fita min tun ina ciki ina ɗan yaro na ban zo duniya ba ya sa ni a cikin wannan mummunan yanayin ko to lokacin da nake yaro bai tausaya min ba bai mun tarbiya ba ni kuma wallahi yanzu da ya tsufa da ban tausaya ni wanda ka tsamu korar ƙaran yi ah yau ai riga ja kashi masifa ko kuwa ƙwarai to bayan kayi wannan kayi wannan addu'ar yayin da ɗanka yake cikin kuma to tun kafin samun sai ka fara addu'a kafin haihuwa ba ka ci addu'a rabbi rabbana habilana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من قرة أعين سنجي إلانو من إذا سنجي إلو أجن دائي aka ce wani idan shi yayi sanyi ai ya ji daɗi ne amma ba da yaji mana ko kuwa me zai ji yawwa amma tun an kira sanyi qurrat a'yun yana nufin mene kwanciyar hankali din da zai zama ka abin alfahari zaka ji daɗi tare da shi abubuwa iri sannan wa ja'alna mutaqina ku duba annabi Yahya annabi Zakariya da zai addu'a Allah ya bashi aminci rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan kaga ba kai dhurriya ba Allah a bani da Allah ka ban da da da matsala ne in bai zama na kwarai ba ka ce rabbi habli min ladunka walidan salihan Allah ka bani da na kwarai daga gare ka dan dan iska yi maka addu'a je sha wiwin ka ko yi satin sa ya ce Allah ya ji kawwawa to Allah bai karba ba me yasa dan iska ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan dan adam ya mutu idan mata insan in qata amalu illa min sai ce mene sadaqatin aw ilmin aw walin salihin to aiki na gari shi kuma na banza ne kaga ba sharadin sharadin ya faɗi idan ka ce ai zan haihuwa ne in ce ku haihuwa manzo Allah ya alfahari da Qur'an al-Qiyama manzon Allah ya baya alfahari da manza manzon Allah ba zai alfahari da iska ba shi yasa ma akwai kanin akwai wan baban manzon Allah shi ne wani Abu Lahabi dan wuta ne ai ko kuwa amma da dangantaka na amfani zai shiga wuta yawwa ya cutar da manzon Allah ya yi zagi ya yi cin mutunci ya yi abubuwa iri-iri to kaga matsala ke Allah ta shirye da bayan an haifi yaro to ka sani za ka dinga tarbiyyar ɗan nan hayyar mutum wai idan kana tsadin shekara 60 kai kana shekara 85 ka ce ai yayi hankali ba faranin da ɗaki hankali a wurin uba haka ne wallahi babu mu wurin mahaifinmu kullum cewa yake yaro baya baya baya girma a wurin mahaifinsa ko kai waye fiya ma faɗa zaga yin shekara tamanin suna zuwa zai faɗi akwai wani ƙanin bawan ya kai shekara kusan tamanin in ya zo ta yi faɗi shi har yau yana kuka kamar ni alaji zai faɗa ce muka za ce ƙwarai kuwa an ce ma ɗin ko ka fi ƙarfi ne zai shi ma'ana tarbiyyar da ya yi tun yana yaro bai canza mishi ba har ya koma ga in ba haka ba to har zai zo ya lalace ya fita daga hanya kai kuma kana gani ba da maka gyara mishi wai kai kana gani ya hankali so daga tarbiyya ana shi tun daga tsumman goyo ne har zuwa mutuwa sai ran da kai ma ka mutu ka huta ba magana cewa ya balaga ai yanzu yana da hankalin kansa kanka kawai da kai akan yaro ba mu tarbiyya haka in zai aure nuna mishi ya ɗauki irin mata zai aura in ya auro nuna mishi ya zai soyayya da matar shi ya zai rike ta duk tarbiya ne fa wannan ba na manta wata rana lokacin ina neman wani aure na ɗauka yi ƙofi ba su iya soyayya ba wala wala ashe su ne suka iya asalin gangariyar soyayya ma ashe kwan wuli shi ne wiki Allah wala sai ta ɓata min rai muka iya rigima irin na samari na dawo gida kawai washe gari kusan kwana ne ban yi bacci ba da ka kusa ba ya bacci da safe ai da zai nuna ko kuma da ka kalli mutum za gane akwai alambacin rai yadda na saba shigowa ɗaki shi mukai saba haka da shigo ba na kwana a shekaru ina gajiya na yau sai ka zo na zona me yake damun ka ne da ce ba komai me yake damun ka gaya mu kai da ke ce ma ko dai yarinyar da ke taɓa ta maka rai sai ne haka ce yawwa an zo wajen sai ko in banda abin kutu daina bari ku yi maka yadda ake soyayya yadda ka ji magana nan Allah ya gafarta mishi shin ai ita mace lokacin da ka fara son ta kake neman ta ba ka ɗaukan son ta ka a cikin zuciyarka sai ka ɗauko son ka zo ka aji shi kusa da zuciyarka ran da kaje gidan iyayenta aka tattauna duk yace duk tsarin soyayya ka ka kuskura ka ta tushiyarka ran da aka ce an baka an kai sadaki an yi komai sai ka dan sata daga baki ran da aka ce maka an yi aure yau an dora maka aure sai ka sata a cikin zuciyarka sai ta zama taka ta zama ta zama bangaren rayuwarka amma daga lokacin da ka fara ɗaukar soyayya ka sa a cikin zuciyarka can to ka halaka ba za ka taɓa tafaka abin kirki ba mace za ta ta juya ka yadda ta ga dama ko bai za ka yi ta to kuma in ta koma ta bijiri ta ƙara ɗauko ta ta aje ta a bakin gaba tana ƙara ta aje ta a waje ka huta in za ta yi surutun duniyar nan ba zai dame ka ba in za ta shigo ta garin da ihu kai ko a jikinka ba zai dame ka ba saboda me dama ka riga ka cire wannan san abin da zai sa ta cutar da kai din ka shi ka aje to sai me gobe mun gano jama'a to haka ake gina rayuwar dan adam ba a cewa yau saboda yaro ya balaga kawai ana ganin kamar yana dan zuwa makaranta yana kaza ai ba ruwa da shi ai na huta har ranan da mahaifin zai rasu Allah ya gafarta mishi sai da mun faɗa shin kai in ba ina muku faɗin nan ba ina ganin ba za ku zama na ƙwarai ba shin ka gajiya na ciwo kaza kaza kaza kaza kaza amma na sami sauki dai mun ce za mu je asibiti kaza kaza kaza na ce to ai ana nema na a wurin aiki amma tun da dai haka ne ba zan je wajen aikin ba kawai zan bashi zan kira waya in ce a ce a ba a haka jika ba ka san dalilin ba ai sai a dinga ganin kamar ba ka son zuwa aiki kullum kana ba da excuse kana ba da excuse sai kan ba ka son aiki ai bayan haka jika yana da kyau jika Allah ya baka albarka Allah ya kiyaye hanya kaga in wani ya ce to ina tafiya ban ai muna da yawa misali ya san wani ne zuwa ya kai shi dawa da za a je a ji asibitin ba duk kowa da kowa za a ɗewa tafi ba da masu hankali za a ɗauka wannan ita ne tarbiyya ta imani tarbiyya saboda me da Allah ya tashi magana cewa ya ku an fusukum wa ahlikum sai shekara sun bi shiga wuta dan tamanin fa dan dari fa shi yasa aka ce da in dai a wurin mahaifin shi ba ya ba duk sarautarka duk malin shakka duk alban alfarinka duk darajar kamalan aikin banza ce kallon ka ya tsara da wani ya je wajen mahaifin shi yana magana ya ce a kakin san mu tsarin mai sharafa ce kai gafara ne mun shiru zai baki ce darajar ka samu sanadiyar suwa ne ne in kana maganin wani daraja kai dan gidan kai kai dan gidan alfarma ne su ai masa alfarma sai mu ne fa mu ne in banda Allah ya baka mu matsayin iyaye za maka taka waje kalle ka mutane nawa suke aje kansu kamar bula to haka ne ku an fi saku ahliku na ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga mai tisha ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa inna liwaladika alayka haqqan ɗanka yana da haƙƙi a kanka ka soke shi kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi ko wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha kai karshe dai manzo Allah ya kankat yace inna Allah سائل كل راع سائل كل راع عن مسرعة Allah sai ya tambayi duk wanda ya bai wa ciwo abin da ya bashi ciwo. A hasiba zalika am bayya. Shin ya kiyaye wannan abin da aka bashi ko ya tozartar da shi? Ya banzantar ya wulakanta. Abin da yake ce ma iyaye ka tabbatar ɗanka na zuwa makaranta. Kada ka ce kai ka taho masallaci ina yanka. wani ya balaga wani ya aure shi ke zai zuwa masallaci shi sai abin da ya ga dama zai yi sai masallacin da ya ga dama zai je ya sallah sai aƙidin da ya ga dama zai bi a a a a a wallahi ran alkiyama ta fi riwar shi a kan Allah ko ya balaga ko ya aure sunan shi wa dan da eh dan da ta zama shi inci ma ba dan tasgiri ne aiko a mai da wai ma mai da maka shi dan karami ne to dan da ne cewa tambaye ta shi in ka zo masallaci an yi sallah a masallaci ka sai ka juya to to to to to eh shi ma ya zo kai wani zo ina wani me zai zo masallaci ina wani me zai zo masallaci ba shi ma ya san in gobe bai zo ba za ta mai wancan ko in ka ji an ji gida ma da wani fitina da aka ce shi komai ba magana yanzu kai masallaci ban ganka ba me yasa a ya ji a jikinsa kawai yana zo ne kawai aka ce majiyan kasa ta aljihu kana zuwa kawai ya ji duka ta ko ina kawai shi ba baba ya kawo duka shi me yayi a'a yanzu ya zo yana tambaya ne to yanzu zuwa ga maka me kai eh obey before complain ce to na duba masallaci ban ganka ba ka je ina ko kai shi aka yi kaga gobe zai da yake rubun sallah yawa ai ba za shi sai ba wai Allah ki bari ko ake shi sai ya wuce masallaci su kula ko ya ya ya sai a tandan haka ni in ka sami hali ƴaƴan ka mai ne maganin ka koya musu Qur'ani ka koya musu kaza ya zama cewa kana koya wa ɗanka sallah da yadda ake kabbara Allahu akbar ana fuskantar alƙibla ana kada gani yara kan ba sa gane wallahi suna gane tsaf duk abin da kake suna kwafe yanzu ya yana ƙanana ƴan ƙananan ciki kullum in zan fita asuba sun sa tashe su in an tashe su yin ceto kowannen ku yi rakata ne fajir ga abin da ke karantawa sai in yi kabbara in ce ko wani bai bin wani kowa ya dashi da muka yi ɗaya biyu ɗaya biyu wata ɗaya wata biyu yanzu da an tashi kawai sun yayi alula kowa sai inda yake zuwa kan Allahu akbar sai su kada alfajiru su suna gama abba mu mun yi ga masallaci sai ka zo haka ne ma'ana abin da kake kai ka koyar da ɗanka shi ya saba tun yana ƙaramin yaro kai ma za ka ji daɗin cewa insha Allah wannan na fara fito wannan haka ne ka tara su in zo in yi ɗauku in ce ga ɗin ɗaki kabbara Allahu akbar haka yi Allahu akbar ake ce ba akbar ba ba akbar ba koya musu wannan koya musu wancan koya musu wancan a hankali a hankali sai ga ƴaƴanka su zama nagari ko ƴaƴanka mata ga yana sha'awa kullum da hijabi yara a cikin kintsi ma ka ai wallahi ina sha'awa in gidan wani an mutum kirki ƴaƴanki za ta fi tsuma duk da ake maganar cewa wai maza sun yi wahala ƙarya ne wala da gidanka ba su kwanta ba kankacewa na an kwashi ai an sa abin da aka yawwa azam amma ka bar su da ta yawan su ballaga za ce din ta tsaya da wani a gindin mangwaro an ji wancan a gindin mota ta jima ta ɗauko talla ta bi can ta ta zama a gidan bala ballaga za to kuma sai ka leka sai dai ballagazi ko ai akwai ballaga za akwai ballagazi to sai dai ballagazi sai ya wai ta cikin tsara الطيبات للطيبين والطيبون الخبيثات والخبيثون Allah ya riga ya raba an gani annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi mai tsawo ta bakware imam muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bukhari da muslim yace ma min ahadin yastar'ihi Allah ra'iyatan babu wani ɗaya daga cikin mutane da Allah zai bashi zai bashi tarbiyya ya mutu yau ya mutu ya zo mutuwa ranar mutuwarsa وهو غاش لرعيته الهاري يا تبتشن أمانر ولن دعك باشا أما ذيمي أما ذيمي شيوه إلا حرم الله عليه الجنة فاشي ألا يا هرم تامسع الجنة ما بلر يموت يوم يموت kaga bai gyara ba kenan har ya bari mutuwa ta same shi ko kana da mata da yaya sai ka raba waɗannan ƴan muwa ne waɗannan ƴan bora ne wannan kullum za a gansu a naƙi tare da kawai sun kai bole da su ka bai su kuma bola ai gwara a ce ka zalunci uwarsu ne wajen zamantakewa akan ci akan ci ka su mun gane wannan da haka dole kowane musulmi ji tsoron Allah game da 'ya'yansa. an gane wannan wannan kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zaɓen mata ya ce mana a zaɓo ta irin mace ma boce ne ni addini ko yawwa wannan kenan sannan jama'a bayan wannan akwai kuma tarbiyya ta al'umma gaba daya bayan tarbiyyar gida kowa ya kula da iyalinsa kuma tarbiyya ta al'umma gaba daya wace yin tarbiyya shine ya zama muna da tsari na girmama na gaba da mu annabi Muhammad shirye ta minna man lam yarham saghirana wa lam yuqil kabirana sannan ويعرف لعالمنا حقه باشي da shinmu wanda baya tausayin na ƙasa da shi ƙarami ƙaramin da ke cikin wanda baya girmama na gaba da shi shi ma baya cikin girmama Allah sannan wanda bai girmama malami bai san girman malami ba kawai ci mutuncin sai ya masa duk abin da ya ga dama ana yi malami ya riƙa kwansa yanin kashi ana ganin shi ma kamar sauran mutane ne bayan Allah ya riga ya bashi wannan farilar to wannan kuskure ne malamai suka ce in manzon Allah ya ce laysa minna akwai haka yake laysa minna mu mutanen kirki laysa minna mu yan aljanna laysa minna mu waɗanda Allah yake so laysa minna mu waɗanda za mu shiga aljanna kayan fari laysa minna to dai duk wanda ya shiga to za ta laysa minna ka ko san laifin da zai manzo Allah ce duk to sai manzo Allah ce ba ni ba ka to akwai matsala ko kuwa Allah ka samu gyara a abu na gaba jama'a da zai magana akai kamar yadda muka gana cewa darajar malamai malamai suna da haƙoƙi a cikin al'umma jama'a ba sai na faɗi waye malami ba ko ya san malami su ne dai mutanen da Allah ya zaɓe su a cikin mutane ya fifita su da ilimi da sanya kan sauran mutane kuma wannan ilimin da sani da Allah ta'ala ya ba su ya zama cewa dole ne a ba su haƙƙin da Allah ta'ala ya ba su shi yasa na kawo mai wancan riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wacce kawo a cikin musnad ina fata an gane su malamai magada annabawa ne ko ko ba komai aka ce maka malamai magada annabawa ya kamata ya haƙuri shi yasa wasu malamai suke cewa duk wanda ka ga yana malami tsagiranci to wallahi inda za a kaddara ya rayu a zamanin manzon Allah da sahabbai sai ya tsagiranci daga manzon Allah saboda da Allah ce ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum abinda malaman tafsiri suka faɗa ka je ka duba duk tafsirin duniya za ce maka abinda ga nufi da ulil amri minkum sune malamai masana Allah masu kiran mutane zuwa ga hanyar gaskiya sannan sai a ce da shugabanni ko ina ana gabatar da malamai akan suwa akan suwa shugabanni ina tabbatar muku da sarkin garin da yake yana son ganin wannan taron bai isa ba wala zai wahala kowa ji kuma yadda nake magana nan kowa ya tsit zai wahala a je gaban sarkin alaƙa har ya gama magana ba wanda ya ce komai haka ne saboda ilimi ba kamar mulki ne ilimi ne kaɗai zai tara maka duk wani nau'in mutum duk sauratan mutum baka taɓa gani ya tara uban sai na masa faɗa ka taɓa gani amma malami yana mahin ka faɗa ko da ba kai tsaye ba zai yi abin da zai ji cewa ka ya hannun ka ya faɗa ka zai da ban tashi gyara ko kuwa a kan kallon ai kwarai wata ran ka zo kana mai yaro faɗa a gida sai ce amma baba ai gashin karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ce yaro kuma ka faɗi gaskiya a tun ya mutum da kakawa hadisi aje ka ya Allah maka albarka ya Allah maka albarka ko kuwa eh magana Allah ce ya ce Allah ya ce ka ce a'a yaro shikenan an gama zai ya gari amma mulki ba za mu shaka dan duk nuna isanka baka isa kai kamar yadda mahaifinka yi baka dan isa da kake takama da shi ba shi kafa duniya sai kana tsararin ka haka ya ce ka baka da komi kaza da kaza lawan da ta kamar zaka yi shi amma ran da ka zama malami mahaifinka sai ya ji nauyin kiran sunan ka sai ya ka malam ku je ku kira min malam ku kira min awalu ku kira sani ku je ku ce Musa ina kiran shi amma in kun je gida ku je ce malam ina da shi da Allah ina da shi annan kan yi ne an sa kina an dan tausasa ku gaishe shi farko kenan wannan girmamawa ce ta musamman sai ku ce mishi Allah in ya samu lokaci ina neman sa amma wannan can ba a ce ba ai ku kira musu ku ce maza maza ya zo yanzu nan ko da dan sani malami ba zai ce ya zo maza ma yana girmama wannan ilimin da Allah ta'ala ya masa a shi kunga akwai wannan yana to annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin cewa yake laysa min ummati waje imamu ahmad riwayarsa yace laysa min ummati man lam yujilla kabirana baya cikin al'umma ta inji manzon Allah wanda baya girmama na gaba wa yarham saghirana baya jin kanna kasa da mu karamin cikin mu yace wa ya'rif li'alimina kuma wanda bai san darajar malaman cikin mu ba ba shi da cikin al'umma inji annabi Muhammad daga cikin haƙoƙin malamai da suke da shi akan mutane jama'a dokule malamai suna da haƙƙin dole a girmama su a martaba su a darajarsa su mutane Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa inna min ijlalillah ijlal kulli ikramu bi shay bi shaybati muslim yana daga cikin girmama Allah ka girmama mutumin da ya fi fara a yi duk mai fi fara ka girmama shi shi manzo Allah ce wa hamilul qur'an da makarancin alqur'ani mahaddicin alqur'ani masanin alqur'ani ghayr al-ghali fihi wal jafi'an ba wanda yake yau wuce iyaka a wurin karatun sa ba ba kuma wanda yake neman duniya da ilimin sa ba sai ce wa ikramal bisultanil muqtad da kuma girmama ma'abocin sarauta amma mai adalci kuma yana daga cikin girmama Allah manzo Allah shi hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi ne hasan ina fata an gane wannan Abdullahi bin Abbas kun ga kanin manzo Allah ne ko dan wani dan kaji ne Abbasu kanin mahaifin manzo Allah ne Abdullahi dan Abbas yana matsayin menene kani yace sai da na shekara cur ina so in tambayi sayyidina Umar game da wani abu na ilimi amma saboda tsabin kurji na kasa tambaye shi shekara guda saboda mene girmamawa sai da wata rana an je aikin hajji ya je kai mishi ruwa ya da mishi wata hidima sai shi arga ta malam dama ina sai in tambaya akan kaza da kaza shi a tuntuni kan kai tambaya akan wannan me yasa baka tambaye ba shi wallahi ai kurjinin ka ne wani lokaci in yanzu ya tambaye sai kurjinin ya sa in ka tambaye ka mun gane wannan to malamai suna son a girmama su a dinga jin kwarjininsu ina fata an gane wannan imamu ahmad yana cewa an umarce mu da mu dinga kaskantar da kanmu ga malamanmu duk wanda yake koyar da mu ilimi aka ce mu dinga kaskantar da kanmu gare shi ko tambaya za ka yi kasar kana zaune haka na tambaye tambayanka yawa malam dama kawai ta ga a wanda yana cewa kai ta biyu ya ai ta kama jinka ba ta ina tambaya malam ina yawwa to ai kamar da girma ku ba wai malamin kake wa mai kake wa ilimin ilimin sufan wane ne sufan Allah ne shi ne al'alimu ku haka ne wannan kenan sannan malamai suka cewa ibn hazmin al-zahiri yana cewa malamai gaba daya sun yi ittifaqi akan dole ne a dinga girmama abota alqur'ani malamai duk wani malami a musulunci dole ne a girmama shi ina fata an gane wannan don haka ya zama wajibi akan mu duk wanda ke koyar da mu ilimi wannan abu na biyu daga cikin haƙoƙin malamai jama'a wurin mu dole ne mu dinga son su muna kuma nuna jikinta soyayya ta yadda za ka nuna goyon bayanka ga malami shi ne soyayya kai in kuma ya ce yi in dai bai saba Allah ba kai in ya ce bari bai saba Allah ba kai ne ka bari sannan da ƙoƙarin tallafa musu da agaza musu yanzu a garin da za a samu yara masu zuwa neman ilimi amma sai al'umman garin nan gaba ɗaya ta kasa ɗaukar ɗaunin yara guda biyu uku su koyi ilimi duk aka yara gona mal ana zuwa makaranta ba zai ce bai kira gona yaran nan ba shi je makaranta tip to ai ka ji a kanka gonan nan za ka kare za ka kare ka bata ai ka sani ko sai ran da Allah ya rama ne za a ta gado ne kamar da kuma da ba za ku bari wani na wani to gadon gado za a zuwa amma yin ilimi ɗanka bayan ka mutu duk wannan hanyar da ka sanya shi zai karantar da mutane zai nusar da su ladan kai ma yana zuwa maka saboda me alwaladu min kasbi abihi da yana daga cikin aikin da uba ya wajen samar da shi mun gane wannan abu na uku haƙƙi na uku na malamai akwai addu'a lahum was sana'u alayhi a dinga musu addu'a ya Allah ka ji kan malaman mu Allah ka gafarta musu Allah ka kan daidai da in sun lalace kuma ku lalace haka ne ya Allah ka gafarta musu Allah ka ji in ci al'amarin su Allah ka wadata su Allah ka yi musu kaza na alkhairi haƙƙin malami ne kai ɗalibin ka dinga masa wannan addu'a ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya kama dace domin galibin mu nan ba ma ware addu'o'i muna wa malaman mu tsakanin mu da Allah ko ne eh ba kowa bane in nace ba a yi ba na nufin kwata kwata ina nufin majority ina nufin kashi 98 ba sa yi ba ma jima ko ai ko ai ta kai kowa ta kanshi kawai kai malam in akwai mai kuɗi a garin ku mai taimakawa addini taimakawa mutane haƙƙi ne akan ka dinga mishi addu'a ya Allah ka haɓaka arzikin shi Allah ka ƙara kyauta ta jibin shi Allah ka sa ya ƙara zama mai karamci wallahi wannan alkhairin sai ya dinga bijiyar al'umma in kai ba a maka za a ɗanka za a ɗan uwanka za a yi mahaifiyarka za a yi wa jikanka za a yi wani alheri sai ya uku ina amma an sa hasada da ƙyashi da da da da tsaface-tsaface da abubuwa iri-iri ta lalace gaba ɗaya wasana'u alaihim sannan sai yaban malamai ba a san kana faɗin mummunan magana game da malami ko da ya saba to wallahi dan da ilimi dai amma dai to shikenan dai ba ku yana hakuri a bashi kan wannan abin Allah zai baka da amma ni ba za mu laifin shi ba eh bai bari eh yanzu a ce kaza kaza kaza saboda hatta kifin da ke cikin ruwa yana yin addu'a ga malami ji annabi Muhammad abu na hudu mayar da al'amari gaba ɗaya zuwa ga malamai da kuma karkata zuwa ga ra'ayinsu musamman a lokacin fitincinu da saukan bala'i iri kada yau a ce ana faɗa a wuri kaza kawai ai an yi kaza tsakanin wanda wani ai an yi jina jina ai tuwa ne suna gaba da tuwa ne a ce kawai a bar abin a jirgin mai anguwa a wani malami ya kamata a fara zuwa shi ne mai cewa to ku wannan abin da kuke ba kyau manzon Allah Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ga yadda ya kamata ku yi kila ma rashin tarbiyya ce wani wallahi kana gawo shi yana kana gawo sai ya sace ana ganin ba zai da ba sai ce to ni in dai dan tare ne wannan rigimar da ake da gawa insha Allah ta kai kin da wallahi ban sani bane amma in da sai ba zan yi ba kaga ta wala ai hakuri ni dai wallahi na wadanda makamai na ba zan lafiya ba dan gwanin yawan nan shi zai ce a zo na lafiya a zo na lafiya kan mu ƙara ji a rufe wannan magana komai ya tafi a ai kowa na ji haushin kwa kuma tun da gaba a zuciya suke jama'i ko kuma in kana gaba da uwan kauce kwana uku duk aikin alheri ka Allah ba zai da kayan ke kai maka a kuma musu kayan su ba su sakamako haka Allah yake ba sai na jawa hadisin ba ba na san lokacin abin nan me yasa muka faɗi wannan Allah ya ce duk komai da za ku yi fas'alu ahalar zikiri duk wata rigima duk wata husuma shi yasa ba a san sarki ya zauna babu malami kusa da shi kuma malami na Allah duk rigima ka zo wajen malami kashi kaza kaza in ce kaza da kaza ne sai wannan abin ya riga musu an yi an gama ku gani Allah ka shirya da mu bayan wannan sai ta'atuhu fil ma'ruf duk abin da kace a zo a yi in dai alkhairi ne wannan abin bai saba wa Allah ba to ayi kokari ayi hakuri ayi za ga alkhairi a ci wannan biyayya amma masallaci ne limin ya ce ina ganin ayi kaza hawa ya wannan ya san zuciya ne ya za a yi kullum a dinga cewa mutane su kaza eh kullum ne to ai akwai kaza a'a yi hakuri mai da makamin naka ibi ya gaba da maka za ka yi albarka ina fata mun gane wannan jama'a abu na shida daga cikin haƙoƙin malamai akan mutane akwai neman shawararsu da kuma gabatar da su a wurin zama fiye da kowa in an wajen zama a nemi wuri mai daraja amma ne yanzu a bashi wuri yana zuwa kai ka tashi daga inda kake malam zuka zauna nan haka ake shi ne girmama sannan kuma in za ka nemi shawara na neman aure ko na wata sana'a ko wani abu ka zo wajen malami shi sa muka auka bala'i a ce ai meta fe sun gudu kuɗin mutane miliyoyi kaza ka je ka tambayi ma zai yi kunci a musulunci ka ce kana mining a waya kana mining kana kaza kana yin fai ka je ka tambayi malami mai hukunci yin wannan a shari'a tsakanin da Allah kafin kai ka je ka tambaya tsakanin mu da Allah inda ka je ka tambaya da zai iya nuna maka abin da ya fi nan kai kuma ka yi muka ribata shi ya suka yi da suka sani hatta a sha'anin rayuwar mu muka ce malamai ba su cewa bangaren rayuwar mu gaba daya sai an zo masallaci to mun samu matsala wallahi mun samu matsala Allah ka tsare mana imani wannan shi ne shi na bakwai shawta ta musu mutu ko da malami ya bisa kuskure kai kana ganin kuskure a wurinka ka kyautata masa zaton cewa ya so yin daidai ne daidai ne fata amma sai aka samu kuskure aka dan saba sai a bashi uzuri akan wannan abu ba a kullum malamin ya ba a cewa kawai da yayi a ce kaza da yayi a ce ai ai dama ya saba ai dama kaza in a kyautata masa zato ina fata mun gane wannan tunda manzo Allah ya ya wuce a cewa bannu bil mu'minina khairan ka kyauta mu'mini zato لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين من قالوا أنه أبنى تقوى شيني دولة أدنجي وما لمين فيها باكما بينا با مثلا تش ما لن غسيانا شاورا يا كما تغسيا أجيني أبنى أجيني جلد وقصورا غسيا متاني آه خير wannan ina gana dan kwai bukatan dai a dan a dan gyara kaga a dan kwai gajeji kuma ka karanta da hadisi manzo Allah ya ce kaza akwai masu rauni akwai masu dan kaza to to za a duba a gai man zai yana da waje zai ce ka abin da yasa wannan abin kaga muna yin kaza saboda kaza saboda kaza ne amma wanda ba shi da kaza zai iya yin kaza a matsayin mafita a gare shi to duka ka samu waraka amma ka san karbar ma ne kan ne so sai kai ka rasa ilimi ka rasa albarka wai da tara abu na tara dole ne a tsare wa malamin mutuncin su duk wanda ka ji zagi malamin ka a gaban ka ya yi mai ko yana aibata shi malam ya yi ka ba na saurin mace kada ya sake shi to ai gaskiya ne gaskiya a gidan a gidan mu in mata kama ka dan rashin jin daɗin ka za ka ci a gidan uwarwa ya yi halitta kanar da fushi ne na abin da ake ma'ana ka faɗin ki zafi a faki yayi ehe mun gane wannan ai eh dole ka kiyaye mutuncin malamin ka daga ran da aka ce mutunci ne ma masallacin ne ya zai a garin nan gaba daya ya nan ya nan ya nan bai shi akwai mutunci ko mun gane wannan ai jama'a so mu kiyaye dan jama'a malami suna cewa naman malami yana da guba kuma duk wanda ya ci wallahi ya kashe shi duk wanda ya ci wallahi ya kashe shi ka je ka duba duk wanda ke yawan mu liman ku tsageran shi ko malamin ku tsageran shi gani ya ki karewa abin da sai malam hatta ƴaƴansa da cikin su wallahi ba su masa biyayya ba mun nan da wani asabi naka sai kira malamin ya ce ya ce ya ce ƙarya ne ba za a ce mishi malam ba aminu wannan fasikin to gashi hatta ƴaƴansu da cikin su kuka yake su ba sa zuwa gaishe shi ba sa cewa kawai yana cin bakar wahala a rayuwa ba ruwansu da shi abubuwa iri iri musiba iri iri kullum sai dai roƙo duk sana an ba shi jari sai ya lalace ya riga ya ci naman nan ne mai ruwa kuma har gobe sauka ba kuma malamin da ya zaga ɗin zai ji gidan shi zai ba shi kyautar riga zai ba shi abinci zai ba shi kaza amma yanzu kuma da yake abin cuta ce ba zai karsa hakuri ana magana sai an yi zagin sai an taba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye nan za mu dakata insha Allah ta'ala abu na karshen karshe don Allah jama'a mu kiyaye malaman mu mu dauke musu dawainiyoyi na rayuwa da yawa akan abubuwan da muke iyawa wallahi wannan zai sa samu daman yin karatu da samun dama na sayan littafai na yin karatun da kuma ba da muhimmanci wajen tsare mana addini da faɗin gaskiya in muka bar malaman mu suka zama matsiyatan mu wallahi ta zahimu lalace ba yadda za a yi malami ya faɗin gaskiya da matsayaci ehe to in shago ne sana'a yake a ƙara mai jari in noma ne ma shi ba zai iya noma ba a mai noman shi da ɗan muna kawo shi gida kamar ga wannan abinci shekara ya zama shi mun cire zakka kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza malam ga wannan zai sa muku albarka daga lokacin zai dinga jin daɗin ya samu lokaci ya kashe dare ya research akan abubuwa ya zo ya ta muku bayani malam ya ta ja muku alkhairai iri iri amma wallahi talauci musifa ne malam wannan tsohon Allah ka raba mu da shi shi ne malaman zo rike cewa wai talauci mutum ne baki kuma gajere mai kusan bi ta ƙarshen wuni aka ce wai saboda tsaban saboda tsaban bala'i yakan kama yaro ya maishe shi tsoho da ƙarfin iya wallah ma ka ga yaro ɗan shekara talatin da biyar malam kawai ya zo ka ɗan shekara sittin duk ya je mi ya lalace malam ka gama ce ya shekara ashirin da biyar malam ko shekara talatin amma yadda kasan ta ji yadda kasan ta ji yaƙi duniya ta fi kashe malam ta lalace ta rushe wa fifa ne malam to amma idan ba mu misali ne annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ki fane a gidan shi wajen ki fane sa'an baka ce Suhur suke yi, suhur wani suke yi, ai ba sa jira ma a ce wai ana bukatan kaza a gidan. Yadda kai ce bane a gidanka, yau ta gyara ka an samu kuɗi, sai ka ɗan sai ka ji ka ci wannan a gidan malam. Eh ya ce an ji wani, duk ka zanna wani wani malamin da ya ce da Allah ɗan daga daga sallah sallah. Yake ganin ka. Aka zai wuce ana sai balon goma da sai dai ya shaƙa shi. Shi rabar da kenan. wallahi mala to me kudin zai yayi eh ke za ta ku ta jira ma ne ka tafi tare gidan to din ba kuma ne eh a kai kasuwa ka samu kudin ka kai ka zaka dinki ga wannan tallafa ma zai ji dadi ai dinki ne kaka jira sai ya yawanci malamai za ga wasu ta fama da malam rigar da zai sa a jinka ma aiki ka samu kuɗi wannan ajiya ɗan sai sai ka sai yadi ka sa kawai aje ka ce wani tele shi ne waye tele shi wani ne eh ga wani da dinka mana ga kala uku sai ya gama dinki ka biya kuɗin da aiki masu kyau sannan sai ga an an goge sabon buwan sabon kai an kai wannan fa daga ina an yi wata kan ya ta a malam ba ta kai na kai waye wani bawan Allah ne ya sa ba da kuɗi ya dinka maka in baka so in kana so ya sani ya san kai ne sai mu nemi maka addu'a wallahi sai Allah ya kara mushin ka albarka wannan abin kai saboda girin mu ilimi ne ba saboda shi malam ba in karanta shi in bai da komai ba zai kula shi jahili ne wani ba ne kawo zaka sai ma sun roƙa ba za su samu ciki Allah ya samu dace duk wanda yake ma abocin ilimi ya zo muku karatu ko ya muku wani abin alheri kada ku ji kyashin abin da za ku ɗauka ku baya mu ne fa Allah ya ce mana ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الذين آمنوا يعني إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كيف قال لك هذا من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة دمي ما يدعو أنا أبو من يده ويجو تاوانا يجو تاوى مصدر نفسي متيمكي جونم الله دي من البركه abin da faɗa zama daidai Allah sai mutane wanda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu bukatun alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dace da mu da alherin duniya da lahira abin da na faɗa wanda ya faɗa bisa daidai Allah ta'ala ya ba ku ikon ji ko ku yi aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure ko kuma harshe ina fata Allah ta'ala kada ya ba ku ikon kiyayewa Allah za ya tafi can wani wurin da ba nan ba Allah ta'ala ya dace da mu da alherin duniya da lahira a yi haƙuri abin da aka jama'a wallahi wannan haƙin bara ne ma karatun namu dama kafin mu zauna mu dama menene ake cewa ne an ramma malam zure malaman mu na ta fama da mu yace yau in zo in yi ina karatun ma ina jin tsoro ne saboda yawanci abubuwan da yake faɗa din zaka ga malam duk abin da sai an ci yaran mu to Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana albarka baki daya Allah ya ƙara wannan gari albarka Allah ya sa suna ta rinjaya a wannan gari ta samu bunƙasa Allah ya ƙara muku arziki ya ba ku yalwar noma ba ku damuna mai albarka da ba ku ikon kiyayewa da kulawa da malamanku da ‘yan agajinku da duk wani ma'abucin addini. Allah ya yalwata mana arziki baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya kai mu zuwa ga abin da yake so yarda da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.